بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحاكم الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر الإدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية لا زالت الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المقصود وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن زوج الأزواج قلوب الأقدام الفريق الدهري على الإفلاك هاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومرضي وقائدي وطاهري وملاذي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد نسأل الله بأن يجمعنا مع أهل السداد بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم yau sha tara ga watan bakwai dubu biyu da sha takwas miladiya ta annabi isa salawatullahi alaihi muna kan hadari muna kokarin warware abubuwan da Allah ya sanar da mu kuma Allah ya amfana da mu ya jiyar ya amfanar albarka annabi wa ma tawfiq illa billahi alaihi tawakkaltu alaihi da wani yau jiya mun karanta menene sunan sunoni yadda suka fito sannan kuma mun karanta menene fada'il mustahabai na dola mustahabai jiya mun karanta to yau kuma insha Allah za mu ci gaba da karanta abin da ke gabanmu daga cikin wannan littafi insha Allah na ahadari بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم قال الشيخ رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء قال الشيخ رحمه الله تعالى فصل نواقض الوضوء أحداث وأسباب فالأحداث البول والغائط والريح والمذي والودي والأسباب النوم الثقيل والإغماء والسكر والجنون والقبلة ولمس المرأة إن قصد اللذة أو وجدها ومس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأسابع
أعوذ بالله السميع العليم شيئنا فلا مني wato sunoni da mustahabi yau za mu yi kuma nawa ƙalilu abin da ke ware alola yana cewa faslun na waƙilul wudu'i abinda ke ware alola a hadasun akwai kari abinda ke nufi da kari shine bayan gida da bauli wa asbabun da sababai fal ahadasu bayan gida shine kari abinda ke kira baulu bauli ga'idu bayan gida rihu hutu wal maziyu da mazi walwadayu da wadi wannan abu guda biyar su ake kira a hadasun kararai kenan asbab su kuma sababai wanda suke ware wanda suke ware alola annawul saqil bacci mai nauyi wato baccin da bai nauyi kenan baya baya ciki wal ijma da suma eh ijma suma in mutum ya suma babu ba hankali gare shi bai san abin da yake faruwa ba wasu kuru da maye shi ma mutumin da ya sha abin da zai maye bai da hankali bai san abin da yake faruwa ba wal jununu da bugun aljan wayannan abubuwa gaba ɗaya suna kama da abu ɗaya dukkan su rashin hankali cikin mutum shi yasa ba zai tamizi ya gane me yake faruwa ba sannan wal qiblatu da yin kis wa mace shi ya ware alwala domin mubasharatan yana daga cikin alaman da ke sa jin daɗi. Wallamsul mar'at da shafan mace in ƙasadar lazzata in mutum ya nufin jin daɗi, amma idan shafa ne ba nufin jin daɗi bai wada alwala ba wannan a masabar malikiya kenan. Amma akwai masabobin da inda ka shafi mace in kana da alwala ko alwalan ka tawari kamar shafiya. An waje da ha ko bai niyan jin daɗin ba amma kuma sai ya shafi mace. Wa masu zakari da shafan azzakari ibadin da likatti da cikin tashin hannu au bi badinin asari ko da cikin yan yatsu ba bayan hannu ba idan mutum ya shafi al'auransa da bayan hannunsa alula bai ware ba ko da bayan hannunsa nan alula bai ware ba amma cikin hannunsa nan ko tafin hannun ko kan in yatsa duk alula ya ware wallafa alam na'am eh nan ai za ka ga aliyan aliyan ya fi laushi eh akan nan eh shine dalilin da yasa nan ai ya fi kama da jiki gaba ke da eh ko ma ai alwajh wal kaffain yana daga cikin aura yawa
البيان نعم يعني أن نواقض الوضوء على قسمين الأحداث والأسباب وأن الأحداث مم.
هي ما يخرج من ال- من أحد المخرجين على وجه الصحة والاعتياد مم.
البول والغائط والريح والمذي والودي مم.
والأسباب هي الإغماء وال- والسكر والجنون مم.
وجميع ما يستر وي- ويزيل العقل مم.
ويغطيه مم.
وكذلك قبلة مم.
قبلة مم.
ولمس المرأة بقصد اللذة مم.
أو وجودها مم.
بدون قصد مم.
وكذلك مس الذكر بباطن الكتف مم.
أو بباطن الأصابع بدون حائل مم.
نعم albayan yani anna nawaqil alwudu'i abin da ke ware alwala ala qismaini ya rabu gida biyu al ahdasun kari wa asbabun wal asbabun da sababai wa anna al ahdasa shi kari hiya ma yakhruju min ahad al makhrajain shine abin da ke fita daga ɗaya daga cikin mafita guda biyu ala wajen sihha a fuskar lafiya wal itiyadi da al'ada albaudu shine bauli wal ga'idu da bayan gida wal rihu da hutu wal mazi wal wadi kaga al mace al baulu wal mazi wal wadi duk bang- bangare ɗaya ne al ga'idu wal rihu ko bangare ɗaya ne shi kuma al mazi da wadi yana fita ne amma da bambanci yaro ne yake samun mazi babba shi kuma yake samun wadi ba ba duk lokaci ɗaya waje ɗaya ne amma kuma ba kowa ba ne ba kowa ba ne ma'ana wannan a girma akwai wali amma a yaranta akwai mazi wal asbabu shi sababai hiyar ijima'u shine suma wa sukur da maye wal jununu da bugun aljan wa jami'u ma yastaru da duk abin da ya sitar cewa mutum hankalinsa bai san abin da yake ba wai zilil akala ya gusar da hankali wai ga ya lullube shi ya kasa gane me aka yi to shi ma ware alola ko me waka zalikal qublatu haka nan yin kiss da mace ya ware alola wa lamsul marat bi shafan mace bi qasdin laddat da niyyar jin dadi aw wujuda habiduni qasdi ko ka samu jin dadin ba tare da dinya ba waka zalika haka nan masu zakari shafan azzakari bi batil kaffi da cikin tafin hannun mutum au bi badin la'asari ko da cikin tafin yan yatsu bidon ha'ilin ba tare da tsari ba babu wani abu amma inda eh, wani abu a tsakani kamar riga ko ah, ba bai taba bari ba eh ban da farjin mace kuma eh, a wajen mace ba a wajen kuma namiji ba na
على وجه الصحة
eh wa- sihar itiya da al'ada
والإعتياد وجه الصحة
da lafiyar mutum نعم kuma ai an san haka abin yake faruwa al'adan abin yawa kamar al'ada ne Eh, al'ada me za mu ce kenan ita abin da mutum ya riski kai ya ga haka ake yi misali
وأما الحدث فقد قال الله تبارك وتعالى مم.
أو جاء أحد منكم من الغائب في آية الوضوء Mm, والغائب كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط وما إلى ذلك mm, مما يخرج من أحد المخرجين mm.
وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ mm, يغسل ذكره كله من خروج المسجد mm, لحديث سيدنا علي كرم الله وجهه مم.
قال كنت رجلا وزاء mm.
فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم في Mm, مكان ابنته منه فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ مم.
رواه الستة mm.
قال رجل "مم، من حضر الموت من حضر من حضر الموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء فساء أو ذرات Mm.
رواه البخاري
نعم آه، أما هكذا وأما الحدث shi kari faƙar Allah ta baraka ta'ala ubangiji ya faɗa yana cewa auja ahaduhum minkum min al-ghaibi ko ɗaya daga cikin ku ya je bayan gida wal ghaibi kinayatun in aka ce bayan gida kinaya ne anil qaba'il hajati wajen biyan bukata duk dai kinaya ne ai min bawlin bawli a fito da shi fili kenan wa ghaibin an sake mai mai tawa kinaya ne dai wa ma ila zalika da abin da ke kama da wannan mimma ya kharuj min ahad ma kharajayni to wannan ما يخرج من أحد مخرج يلي شيني فسر من قائده وقد قال صلى الله عليه وسلم من ذا الله يتي ولا يقبل الله صلاة الله باكر بن صلى ولا يقبل الله صلاة الله باكر بن صلى عليكم تيمكو إذا أحدث إن يكري حتى يتوضع سيهي تركي شيني حتى يتوضع ذاتي سيهي الولاء سيهي تركي رواه البخاري بخاري يا روجو ويقبل wai ga su da zakarahu kullahu idan mazi ne ya fito daga jikin al'auran mutum to ba yanayin tsarki ne ya wanke kan azzakarinsa ba a azzakarinsa kulluhu zai wanke sabanin bauli bauli kan azzakarin kawai zai wanke wajen da aka yi kaciya idan kuma mazi ne zai wanke min aslihi ila akhirihi yawa shi tsarkinsa kenan ba kamar wancan bane لحديث سيدنا علي كرم الله وجهه سبب حديث سيدنا علي كرم الله وجهه yana cewa kuntu rajulun mazza'an ni mutum ne mai yawan mazi fasta hayatu an asadun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai na ji kunya in tambaye manzon Allah lima kana ibnati minni saboda yarsa tana hannuna fa amartu miqdad bin aswad sai na sai na hori miqdad bin aswad ya tambaye manzon Allah fasta ala sai tambaye manzon Allah فقال زي ما قال الله يتي مسا يغسل ذكره زي ويك ذكرنسا كل حاجنا ويتوضا sannan yayi alola ka gani bai wai tawaba yayi alola ko yayi tsarki dai ne qala rajulun min hadar al-maut akwai wani mutum ya ya tambaya Abu Hurairah daga cikin mutanen hadar al-maut mutanen Yaman kenan yana cewa man hadasu ya Abu Hurairah me ake nufi da kariya Abu Hurairah kala yace hussa'an audurra'an shi ne abin da ke sa mutum ya yi numfashi ya fitar da wani abu ta dogoransa shi ne rawar bukhari wa muslim
والنوم مستقيل من نواقض الوضوء بخلاف الخفيف للاحاديث الاتيه حديث علي كرم الله وجهه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء الساهي فمن نام فليتوضا رواه ابن ماجه وابو داود هذا للنوم الثقيل قال أو قصر وحديث أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الأخيرة حتى تخفض رؤوسهم آه ثم يصلون ولا يتوضؤون رواه مسلم والترمذي وأبو داود واللفظ له واللفظ منه وحديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على من نام ساجدا وضوء وضوءا حتى يضطجع انه اذا اضطجع استرقت فاسل احمد وابو داود والترمذي نعم والنوم والنوم ثقيل bacci mai nauyi min nawaƙin wudu yana daga cikin abin da yake wari alola bi khilafil hafifi sabanin baccin da bayi da nauyi al hadisul atiya wannan hadisin da yazo shine hadisi ali karramallahu wajahu yana cewa ƙala ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al'ainu ka usahi shi ido wai ka usahi shine kaman ƙwaryan mai buɗewa kaman nama duk wanda ya bacci fa ta wabba ya sake alola eh kaman ƙwarya ne dama in ka buɗe a buɗe ki haka in ka yaka ka rufe shi kenan ai to shine wuta din eh hakan ai yana cikin kwasfansa ne yana cikin amma kana rufe ka kashi ka rufe koma da farawo to sai abin da ya faru haka ne ko sai ce faman nama wanda ya bacci faleta ba ya yi alola ibn maja wa abu dauda haza annau mustaqil ake nufi dala dala au kasura baccin ya ya tsawaita ko ya gajarta hadisi anas radiyallahu anhu qala kana ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ينتظرون العشاء الأخيرة ينا ينا جل لوكسن صلى العشاء نكرشي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم sabon manzon Allah yantaziruna al-isha al-akhirati suna sauraron isha'i na ƙarshe hatta ta hafi ƙar'usahun sai kawunan sai dinga karo haka yiwu haka shi ne ta hafika suna karo da juna gengedi kenan ko sun mai salluna wala ta wabba una sai su tayi su sallah ba su take alwala ba wannan gengedi daban wannan ba kira shi da sinatun ba ta kai maka siffan aikin da yake faruwa turmizi a muslim da turmizi da abu dauda wa lafazin min wannan lafazin na abu dauda ne to hadis ibn abbas da hadis abdullahi dan abbas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce laita alaman na masajida nuluwan don mutumin da ya yi sujudi sai bacci ya dauke shi to ba shi da alola yamin ba shi da ba sai ya sake alola ba laita alaman na masajida nuluwan ba wai ba shi da alola ba alolan sa nan sadi ta ce domin ba an kore shi gaba da sa bane alolan sa nan in dai kana cikin sallah ka yi tsaya ne kai bacci amma ka dingire hatta yar daga daga sujada kawai sai ka ka miƙe kafa ka miƙe hannun ka kawai ka ci gaba da fama to shi kenan lamari ya kai inda ya kai kenan fa inna idan daja istara mafasilahu to gabobin sa sun saki daga zaran gabobin ka sun saki to ba za ka san me yake faruwa ba dama bacci idan jikin ka ya mutu gaba ki dai gaban ka ya sake to shine za ka iya yin hutu ma ba ka san kai ba to shine istara mafasilahu kenan rawu ahmad wa abu dauda wa tirmidhi أما زوال العقل بالإغماء والسكر والجنون فهو من نواقض الوضوء لأنها استتاب للعقل والشعور كالنوم الثقيل بل أبلغ منه وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء وأما القبلة والم- ولمس المرأة مع وجود اللذة بقصد أو بغير قصد من أسباب نقض الوضوء دليل الأمر بالوضوء في مد الذكر لأن مد الذكر يستمر يثير الشعر الشهوة مم.
لقول ابن عمر رضي الله عنهما كما جاء في المغفر قبلة الرجل امرأته وج- وجسه بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها فعليه الوضوء مالك في الموضوع مم.
قال الله تعالى أو لا مسكن مم.
نعم نعم Na'am, wa ma zawalul aqali amma gushewar hankali wani ijima'u kamar suma sukuru maye junun hauka wa min nawaqil wudu'i wannan alwala ya wari da annaha domin wannan istitaran lil aqali an riga an sutur shi hankalin hankalin a rufe yake ba shi da ba shi da kofa wal shu'uri kuma da ji kan nauni kamar bacci a tsakil mai nauyi bal abu lafamin wannan ya fi bacci mai nauyi domin shi sai an watsa wa mutum ruwa ma wani lokaci ana mara bibita kafin ya farfaɗo farfaɗo sabanin bacci kaga kenan abu ya ya isa matuƙa kenan ko na'am sai yana cewa wa ala haza akan wannan ne ita fakat kalimatul ulama malaman suka yi ittifaki akan cewa eh lallai shukur da jununu eh, ya ya fi bacci eh, nan bacci ne amma shi nauyinsa ya fi na bacci eh, domin za ka yi ta jinjina mutum bai tashi ba bacci ko in ka jinjina mutum eh, komin nauyin baccinsa an san bambancin nauyin bacci da suma in ya yi yawa ya ta wani bacci kamar mutacce to bacci kamar suman ne haka za a ce kenan nan wani bau wani kawai ibn umara ko وأما القبلة wa amal qublatu shi kuma kiss da mace wa lamsul marat da shafan mace ma wujudul lazati in ka ji dadi bi qasdin ka yi nufin jin dadin ne ka ji dadi aw da gairi qasdin ko baka yi nufin jin dadin ba ka ji dadi min asbabin na- eh, naqdul wudu'i yana daga cikin sababan warware alwala bi dalilil amri bil wudu'i wanda aka yi dalilin cewa ayi horo da yin alwala min masu zakari da shafan azzakari li anna masu zakari yasiru li shah- shahwatan domin shafan azzakari shi ne magan da kai nan wa huna aliyar min huna Eh, bayan tafin hannu da tafin hannu tafin hannu ya fi laushi a kan nan to da ya sirru shahawa Eh, ya sirru shahawa wasu suna yin amfani a tafin hannun ma da da al'auransu sai suna yi saboda haka eh, yana zama yana zama haramun ai نعم
ولقول ابن عمر رضي الله عنه كما جاء في الموطأ كما يقول في موطأ مالك والقبلة الرجل امرأته إذا متن يتزى ما تنسى وجسه بيده يشعفيت لحننسى min mulamasati yana daga cikin shafa faman qabbala imra'atuhu wanda yayi kiss din matarsa aw jassaha ko ya shafe ta fa da wudu zai saki alwala motsa imam malik wa qad qala Allah ta'ala ubangiji ya ce aw lamastumun nisaa ko kun shafi matanku
نعم ومس الذكر بباطن الكف أو بباطن الأسابيب من أسباب النقل الوضوء ده حديث حديث سيرة بنت صفوان صفوان.
رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مم.
من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ مم.
رواه الخمسة ومالك والشافعي وغيره مم.
وجاء الخلاف في مس المرأة فرجها مم.
وقيل إن ألطفت فعليها الوضوء وإلا فلا مم.
ومع هذا قد جاء في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عنهم أن أيما رجل مس أيما رجل مس فرجه فليتوضأ مم.
وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ مم.
أحمد وإسحاق والبيهقي مم.
ويشبه أن يكون وجه رواية عدم النقد عدم ثبوت الحديث عند مالك رضي الله عنه إنه وإن صححه البخاري فيه فقال نعم قال
شكراً.
نعم
wa masu zakar ibadin littafi shafar a zakar da cikin tashin hannu au ibadin asali ko cikin yan yatsu min asbabi na kazu wudu'i yana daga cikin sababin da alwala ke warewa dai hadisi sirat bin safwan bint safwan saboda hadisin sirat bint safwan radiyallahu anha Allah yarda da ita anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce man massa zakaru wanda ya shafa zakarinsa fala yusalli hatta yatawadda kar yayi sallah sai yayi alwala rawun hamsa mutane biyar sun rawato malik wa shafi'i wa gairi wa ja da khilafu sabani ya zo fi masul marati farjiha shin mace ba ta shafi farjinta haka ne wakila ka ce a'a in altafat idan ta sa hannunta a cikin farjin ne ta alai hal wudu za ta sake alola wa illa in ko ba ta sa hannunta a cikin farjin ba fala wudu a alaiha ba sai ta sake alola ba wa ma haza akan wannan ne فقد جاء في الحديث عن عمرو بن شعيب يا اكو حديث ne daga Amr bin Shu'aib daga babansa daga kakansa radiyallahu anhu ayyuma rajulun masa farjuhu ayyuma rajulun kowane mutum yake masa farju ya ja farjinsa falata wa ba ya alula wa ayyuma imra'atun ko ina mace take masa farjiha ta shafi farjinta falata wa ba ta yi alula Ahmad ya rawaito da isa haka da bai haƙi kaga kaga rikicin irin wannan wannan siraren magana za ka gan su haka kamar ba komai ba a cikin hadisi da su ne haɗari a cikin musulunci ga gauga wanda ba su fahimci yadda abubuwa yake ba to a nan ne ake fitar da hukunci نعم kaga a nan shi ya sake cewa wai sha biyu ko wai sha biyu an ya kuna wajahun riwayati abinda yake kamanni wannan wajahun riwayan adamin na bai warware ba alwalanta bai ware ba ita mace adamun adamun na ƙabi adamun subutul hadis inda malikin saboda maliku bai kawo ba me yasa kenan aka yi amfani da nan kaga sabbin zari'a ne ko ko me hukuncin zai bayar wani hukunci zai bayar eh adamu subutul hadis inda malik malik bai tabbatar da wannan hadisi ba yawa saboda me ya ce fa innahu wa in sahahu al-bukhari ko da buhari ya inganta shi saboda abinda buhari a- abinda Ma- maliku bai kawo ba ana dalili za a ce maliku shi ya yi amfani kasan ya yi amfani da mutanen madina da ya yi amfani da mutanen madina me kuka gani me kuka ce shine yana ganin amana ba ta yi nisa da za a iya cin amanan annabi ba a lokacin da yake har a ce an yi abin a zamanin manzon Allah a ce abin kuma an canza shi ta san bidi'a ba ta shiga madina da wuri ba sai da ta shiga gefunan gabaki daya tukuna ta dawo ta shiga madina saboda sauran sahabban manzon Allah da suke madina to shi shi yasa yake amfani da ahlul madina ce a cikin haka za wajatu ahlul madina ce haka muka samu mutanen madina suke aikatawa to ma'anansa suna kusa da annabi muhammad sai lokacin bai yi nisa ba har a ce haka to wannan to in aka ce mace ta shafa farjinta haka da hannunta alula ya ware namiji ya sha mafar da zakaransa da cikin tafin hannunsa alula ya ware to ita nata dole akwai akwai magana eh akwai magana dole akwai magana saboda abin da yasa ake kira shi da fardu ay lisaqatihi la mujarrad la mujarrad bas to kaji mushkila to wallahu alam akwai dai dole maganan da za a samu wanda zai fito nan gaba eh amma wannan shine dalilin dai wallahu alam kuma duk dai malamin cikin wannan sun tafi a san wannan duk ana tafiya ne kaifa ta talazzabi to in an ce hankali zai bayar hakan ma bayan hannun zai sa al'aurar wani ya ji daɗi a yi to amma sai aka ce wannan ne zai warware yi da tafin cikin tafin hannun da shi zai ji daɗi saboda huwa aliyan ya fi laushi a kan nan to wallahu alam gashi nan dai haka abubuwan suke gudana kuma akan hakan ne mafiya yawa ake sai an bi kowane abu zare da abawa an warware shi har ƙarshe tukunna sai ga illan da ya sa aka faɗi kaza na
وقال الشيخ رحمه الله تعالى na من شك في حدث وجب عليه الوضوء إلا أن يكون موسوسا فلا شيء عليه ويجب غسل الذكر كله من المذي نعم.
ولا يغسل الأنثيين والمذي نعم.
هو الماء الخارج عند الشهوة الصغرى بفكر أو نظر أو غيره
وقال الشيخ الأعضري رحمه الله ومن شك في حدث wanda ya kokonto cikin kari waje ba alaihi wudu in dai yana kokonto yayi tsarki da yayi bauli ko bai yi ba to fa alaihi wudu waje ba alaihi wudu yayi alola kawai illa ya kuna muwaswasan sai ya zama mai waswasi ne falashi alaihi waswasin ba wai falashi alaihi bane sai ya tsaya yayi wanne ya bayar yayin ko bai ba domin dole sai ɗauki wajahi ɗaya yawa sai an samu wajahi ɗaya wa ya ji buga sallu zakari kulluhu min almazi ya wajen mutum ya wanke zakarinsa da baki ɗaya saboda mazi wala ga sallu sayin ba zai wanke ayan marainansa ba wal mazilu shi mazi ko ma'un ruwa ne harijin mai fita inda shawati yayin shawa a sugura ƙaramar shawa fikirin da tunani ko da fikirin da tunani au nazari ko kallon mace au gairi ko wani abu kamar haka na
يا البيان na يعني م- أن من شك في كونه محدثا حدثا mm, azza أصغر حول- هل هو أم ala على taharati على طهارة أم لا.
أم لا Mm.
أو شك في الطهارة Mm, والحدث معا أو في السابق منهما mm, ولم يكن ممن استك- انتهوا الشك فعليه أن يتوضأ انتقالا من الشك إلى اليقين mm.
الذي به تبرأ بالمرء Ni'matuhu.
أما إذا كان ممن استنكحه الشك وكثر- وكثرت وسواسه.
وساوسه فلا شيء عليه Shikenan.
بل قال عليه الصلاة والسلام الذي يقع له الشك في صلاته أن يبني على اليقين Mm.
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري اثنين اثنين Sallah am salata صلى أم ثلاثا فليس.
فليولد الشك وليك- وليبك ala على laifi اليقين bai haƙi.
وليبني على اليقين مم.
البيهقي.
Mm.
وقال للذي يخيل الحدث وهو في الصلاة واستفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا نعم.
الرجل يخيل يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا Rihu. Mm.
روى Jama'a.
الجماعة عند الترمذي Mm.
فأمره صلى الله عليه وسلم أن يبقى على يقين الطهارة Mm.
ولا ينصرف من الصلاة حتى يتيقن من إصابة الحدث مم.
وتروه وتروه Mm.
أما غسل الذكر كله من المذي فهو مما مر من حديث علي كرم الله وجهه حين أمر من مقداد Mm.
أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي مم.
فقال عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره ويتوضأ. رواه الستة.
ويتوضأ.
نعم البيان يعني أن من شك في كونه مهدسا حدث أسجارا yana nufi an na man shakka wanda ya kokonto fi kaunihi cewa an kasance wasa muhdisan mai kari ne hadasan asgaran amma karin karami hal huwa ala taharati yana kan tsarki amla ko baya kan tsarki aw shakka fi taharatin ko yana kokonto cikin tsarki wal hadasi da da kari ma'an baki daya ya yi tsarki ko ya yi kari gaba ɗaya a lokaci ɗaya auki sadiqin minhu ma ko ɗaya da ya riga su ɗaya wala mai kunin mastan kawo shakkun amma bai kasance daga cikin wanda shakka ya aure shi ba fa alai an yi tawadda to ya sake alola kawai intiqala min ash-shakki ya fita daga cikin kokontan ila al-yaqini zuwa ga yaqini allazi bi tabarra zimmata wanda zai kubutar da wuyayensa wa amma idza kana min mastan kawo shakkun in yana daga cikin wanda kokonto ya aure shi wa kasura wasawisuhu waswasan sai ya waita fala shay alai babu komai gare shi faƙar ƙala alai salatu wassalamu manzo Allah ya ce fillazi ya qa'u lahu shakku fi salati ga mutumin da shakka yake aukuwa cikin sallansa an yabni Allah da yakini yayi bina'i akan yakini to fala shay alai shi ma ba wai babu komai gare shi bane an ba shi dama ne shi ya gane gidan da yake domin shi zai bi almar'u fa ya nafsahu mutum shi yafi kowa gane kansa duk abin da kowa zai faɗa ya sha bamban da abin da kai ka sani a kanka وقال صلى الله عليه وسلم وقال للذي يحيل الحدث من قال يا magana ga mutumin da yake yake riya kari ko fi salati yana cikin sallah wastafama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya fahimta da manzo Allah kaidan yana cewa ar-rajulun mutum ne yuhayyil ilai annahu yajidu shay'an fi salati yana rayawa kansa cewa yana jin wani ba cikin sallarsa kala sai ce la yansarif ba zai juya ba a times ma a sautan sai ya ji sauti a waje da rihan mutum ne kawai yana sallah sai ji kaman yana kaman ya yi hutu to sai a ce to ya saurara ya ji ƙara in bai ji ƙara ba to ya ji ya ji wari to shi kana eh domin akwai alƙarƙaratu shadida yana ma kasa zai zo insha Allah to na san zai kawo wannan mushkilan idan don wani lokaci za ka ji mutum yana kullulululu irin wannan to shi kenan yana ware alola a sai ya fito in ya fito da kuma ya yake in yi to duk wannan shi ma yana baka yadda za ka yi ka sami hanyar da za ka samu warwarewa don ka zauna lafiya an gane ko jama'a sarauto ila turmuzi magana mara sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya horo an yabqa alal yaqini mutum ya zauna da akan yaqinin sarkinsa sa wala yan sarifu an min salati ba zai juya gaban sallah ba hatta ya kai kana bi isabatul hadath sai ya tabbatar da cewa eh karin ya sauka tare da shi waduru waduruhi ko kuma ya ji fitowansa ya ya ya ji warin sa misali wa ba ka sabu zakari kulli min al mazi mutum ya wanke zakarin sa gaba ki dai saboda mazi wa huwa mimma marra min hadith ali karamallahu wajhahu yana daga cikin hadisin da ya wuce na sai na aliyu karaman lawa jahu hina umira hina amara mikidad bin aswad lokacin da ya hori mikidad dan aswad an yas'ala nabiyya ya tambaye manzo Allah anil mazi akan mazi fa qala alayhi salatu wassalam manzo Allah ce ga su zakarahu zai wanke azzakarin sa wata babba sannan ya sake alola rawahu sitta mutane shi da sarauto قال الشيخ رحمه الله فصل لا يجوز لغير المتوضئ صلاة ولا طواف ولا مس نصفة القرآن الكريم نعم ولا جلده لا بيده ولا بعود ونحوه لا جزءا للمتعلم ولا مس لوح القرآن العظيم على غير وجوه إلا المتعلم فيه أو معلم يسحره وصبي في مسجد مصحف القرآن مسجد مصحف القرآن العظيم كالكبير والإثم على مناوله ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله.
الله كيف قال الشيخ رضي- رحمه الله فصل لا يجوز لغير متوضئ صلاة wannan mun faɗi abubuwan da ke ware alola kenan duk abubuwan da ke ware alola an faɗe shi na waƙin lodoyi to yanzu kuma za mu shiga wasu abubuwa na ulumu akan qur'ani wa ma shiwa zalika yaya abubuwan yake wajen dacewa ko rashin isa ba la yajuz li ghayri wudu'in salatun bai halatta ga mutumin da ba su da bai da alola yayin sallah ba wala tawafun bai halatta ga mutumin da ba shi da alola yayin tawafi ba wala masrusatul qur'an karim bai halatta ga mutumin da ba shi da alola ya shafi alqur'ani mai girma ba to wannan alola na shafan alqur'ani alolan tsarki ake nufi alolan tsarki ne ma'ana in yana da tsarki ko bai yi alola na sallah ba zai iya eh zai iya yawa alola anan yana zuwa tsarki yawa kuma yana zuwa alolan ya zuwa tsarki yana zuwa kuma a alola yawa duk yana zuwa za a ce maka alola ana nufin tsarki ne in ka yi najasa ana nufin alola kuma alola irin wanda za ka yi sallah duk yana zuwa a haka yawa wala jildi kar mutum ya shafi fatan alkur'ani ma in ba shi da tsarki la bi yadihi ba da hannunsa ba wala bi udin ko sanda za ka ɗauka ka taɓa ai hannunka ne ke rike da sandan dai da shi nan ka taɓa eh saboda ka qur'ani li'azi li'azi saboda girman alkur'ani wala yi da makamancin haka illa juz'a amma in an cire takarda ɗaya cikin alkur'ani ya zama juz'i a cire nasi ya nasi to Qur'ani ya zama ya zama juz'i bai zama Qur'ani ga baki daya ba to wannan an yi ruhusa eh an yi ruhusa ga mutumin da ya haka an gane ko na'am illa juz'u al-muta'allimi ga mai neman sani wala massul lawhil qur'an al-azim ko shafan allan al-qur'ani mai girma bai yiwu ba ala gairu wudu'i matukan babu tsarki illa da muta'allimi sai ga mai neman sani fi cikinsa au mu'allamin ko kuma malami bisa yahu da zai gyara karatun wasabiyu yaro fi masjid musabi cikin shafan allan alqur'ani karimi mai girma kalkabir kamar babba ne wal ismu zunubi alamu nawili yana kan wanda ya mika ma yaron qur'ani eh zunubin na kan wanda ya mika masa wa man salati yari wudu'i amidan wanda ya sallah ba tare da alola ba da gangan fawa kafirun ya fita daga musulunci wal iyaz billahi muna neman Allah ya mana tsari na na kafirci yayi musu ne me Allah ya ce idza qumtum ila salati to aya ma umarni to idan mutum ya kifa eh saboda nasu qur'ani zai zama kafiri kafiri a nida ba kafircin ni'amu ba kafircin a rashin sani daban amma ka kawo ba zarare dole kafirci ne na fita daga musulunci
البيان يعني أن كل عبادة مشروطة بشروط نعم.
يحرم الدخول فيها قبل الاستيفاء لتلك الشروط نعم فلذا يحرم على المكلف أن يصلى بدون طهارة يصلي بدون طهارة وكذلك كل عبادة كانت الطهارة شرطا فيها كالطواف ومس المصحف الكريم وجزئه ولوحه ولا- إيه.
ولو بعود إلا أنه بضرورة التعليم
saboda kuma na musu komai Eh. a sai sun je can an nuna musu su zo Eh. ka zo da mota Da shi.
إلا أنه بضرورة التعليم مم.
يجوز للمعلم الصحيح المصحح مم.
أو المتعلم مس- مس لوح القرآن Mm.
وأنه يستوي في حر في حرمة مس المصحف والصبي والبالغ إلا أن الإثم بالنسبة للصبيان على من أعطاهم إياه وأنه وأن من تعمد الصلاة بدون طهارة بعدما سمع خطاب الله عز وجل Mm.
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم Mm. Hakan.
مم.
نعم يا البيان يعني أن كل عبادة مشروطة بشرط نعم duk wani ibada an kewaye shi da shari'a sharadi ya harba dukulu fiha qabla istifai an haramta mutum ya shiga cikin wannan abin matukan bai cika wannan da tilka shurudi bai cika wannan sharadin ba faliza saboda haka ya haramu alal mukallafi ya haramta akan balagagge an yi salli biduni taharatin ya yi sallah ba tare da tsarki ba ba tare da alwala ba ke wa kazalika kullu ibadati hakanan dukkan ibada kanat taharatu shardan akwai tsarki a cikin wannan ibada fiha ka dawati kaman dawati shi ma haramun ne kenan wa masul musafi kaman shafa alqur'ani shi ma tunda an sa sharadi in mutum yayi haramun ne wa juz'ihi wa lawhihi da juz'insa da lauyinsa wa lawbi ujin ko da sanda illa annahu fi darurati ta'limi sai dai daruran da zai fitar da shi shine ta'allum neman sani eh ta masu dan wannan kenan haila eh eh za su ɗauka juzi eh lafiya lafiya Mm. Mm. ya juzu mu'allimi kuma ya halatta ga malami almusashi wanda zai inganta qur'anin shi ma rashin alwalansa zai iya tabawa saboda gyara li maslaha li sulah wal muta'allimi da mai neman sani mas
ce kamar masu ba wa wasu wayanda ba musulmai ba kofi din qur'ani ne turanci saboda su karanta kamar irin da turawa suke yi
wato bai shi daga baya bai shi daga baya mun zo tambaya maslahul qur'anil karim ko shafan allan alqur'ani mai girma wannan ya sauyi fi fi hirmatin ko eh yana daidaita a cikin haramci masul musafi sari shafan alqur'anin karamin yaro wal baligu da baligi illa annal isma sai dai zunubin bin nisbati lisbiyani akan yaro alaman a aƙahun iya wanda ya bashi ƙurani wanda ya bashi ƙurani laifin na kansa ne ba na kan yaron ba bambanci kenan Eh, wa anna man ta'ammada salata duk wanda da gangan yayi sallah biduni taharatin ba tsarki ba da ma sami khidaban Allah azza wa jalla bayan gashi Allah ya ce ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydakum ila al-murafiqi to kaga wannan shi kuma ya kafarta Eh, saboda duk wani abin da ya zo na nassin qur'ani a hadisi sai hadisi ya ga ya haddin tawatir in ya kai riwayan sahabbai ya kai haddin tawatir in ka kare ta ka kamta da musulunci amma idan akwai maganganu a kai dan ka kare ta ba ka fita daga musulunci to amma in ya kai haddin tawatir in dai masu ruwayan sun kai haddin tawatar to kana keta shi kafta daga musulunci dan na'am
wata la'aba وتلاعب بهذا الأمر الإيجابي من المولى وانتهك هذه الحرمة Mm.
وترك العمل به أو تهاونا من واستخفافا واستخفافا.
فهو محكوم عليه بالكفر Mm.
وهو مطرود ومطرود من أهل القبلة والعياذ بالله kaji dalili بخلاف امتناعه من التوضؤ مع اعتقاد فرضيته نعم ka gani ba wata la'aba yayi wasa da hadal amri al ijabi da wannan horo na wajibi wanda yake ijabi ne min al maula daga ubangiji wanta haka hadil ummati keta wannan alfurma wata rakal amala bihi ya bar aiki da shi da hawunan saboda walakanci wasu isafan saboda daukan sa ba komai ba to kaga daukan abu ba komai ba wa alam anna al insan la yakfuru bil ma'siyati mutum baya kafirta saboda sabo walakin yakfiru bi ta'affufiha نعم.
amma daukan sabon ba komai ba yana fitar da sunan musulunci Allahu akbar eh eh amma in ka san sabo ne kuma ba za ka fitar da musulunci eh in ka san sabo ne eh kai in dai tahawunin ne istifaban sai ka gani fa huwa kuma alayhi bil kufri wa mafarudun min ahli al qiblati an kore shi daga ahli al qiblati wal iyad billahi Allah ya kiyaye bi khilafi imtina'i min at tawadi amma saɓanin ya ƙi yin alwala ne ma itiƙadi fardiyati amma ya san abin farilla ne ka gani نعم ya san farilla ne amma ya ƙi ne kawai amma yawa amma ba wai ya- ya husa ba
نعم
ibn abdul fawqa suma yarji ko mawjuti na biyu salim alai awalan na mm.
وأما حرمة الصلاة مطلقا للمحدث فردا ونفلا وجنازة فلقوله تعالى na'am يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق Mm.
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين Mm.
ولقوله عليه الصلاة والسلام Mm.
لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول Mm.
وحرمة الطواف Mm.
وحرمة الطواف لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم.
الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام فمن شيء كمان.
تكلم فلا يتكلم إلا بخير shi kenan رواه الترمذي والدار قطني haka حرمة مثل المصحف أو الجزء نعم.
أو اللوح بالقرآن Mm.
لما رواه سيدنا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم نعم.
بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا كان فيه لا يمس القرآن إلا طاهر النسائي والدار قطني والعجي والبيهقي والأثر والأكرم لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا خاطئا.
البيهقي
آه، وما حرمة صلاة مطلقا أما آه، حرمتين صلاة مطلقا للمهدس دميكري فرد فردا فردا صلاة فرلا ني ونفلا كو صلاة نافلة ني وجنازة كو صلاة جنائزة ني في قوله تعالى آه، الله ني يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأن الله ني فلا saboda haka kaga kenan wannan alfarmin ba wanda sai ke kata to nasi kenan sarihan wa riqaul alayhi salatu wassalam sai manzo Allah ce la tuqbalu salatu bi ghairi tahurin Allah baya karban sallah ba tare da tsarki ba wala sadaqatan min bululin Allah baya karban sadakan kudin sata eh sannan wa rumatu tawaji shi ma alfarman tawaji lima rawahu ibn abbas radiyallahu anhu ma annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce at-tawafu salatun dawafi da sallah duk ɗaya ne ba a yin dawafi ba a lola eh bambanci ila inna Allah ta'ala a halaka la kalam sai dai an yadda kuna dawafi kuma za ku dan yi maganganu kuna tafiya kuna magana an yadda amma ba hira ita za ga ɗakin kaba ba yawa za a yi ɗan magana a ci gaba kuma amma maganan hairan kamar ta kallama fala ya ta kallama ila bi khairi an za ka yi magana kar ka yi magana sai alkhairi to wannan shine aka yi ta tirmidhi darul qudni su rawato wa hurmatu masal mushafi shi kuma haramcin shafan alqur'ani aw juz'i ko shafan juz'i aw lawhil qur'an ko shafan lawhil qur'ani lima rawahu abubakar bin muhammad bin amr bin hadha shine wanda ya rawato daga babansa daga jaddi radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala kataba ila ahli yamani manzo Allah ya rubuta wa mutanen yaman kitaban risala kenan kana fi a ciki la ya masu alƙur'ani illa tsahiran kar mutum ya shafi alƙur'ani sai yana da tsarki misali dar alƙudini bai haƙi a saram da sarauto wani maru ya an abdullahi bin umara da abinda abdullahi bin umar ya da abinda abdullahi bin umar ya rawato anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce la ya masu alƙur'ani illa tsahiran kar wani ya shafi alkurani sai yana da tsarki to a nan waɗansu ba su yi wai ƙur'ani ne la ya masu hu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin ko la ya masu hu illa al-mutahharun ka eska ce ai wai lawul mahfuz ake nufi eh ka san da yawa wahajiyawa sun yadda mata su ɗauki alkur'ani da da jirgin da abin nan ga amma sun canza da nan wai ba wannan qur'ani ne aka cikar a shafa ce da tsarki ba lawul mahfuz to ake zuwa lawul mahfuz kaga wani duka hankali da mala'iku kenan ta ko mala'ika wane ne wanda yake da najasa me yasa za a dora maka ka'idan da abin da baka da iko a ciki wannan irin wayannan abubuwan gaba daya da yawan sakon da suka tafi akan haka amma ba haka bane gaskiya Allah ya kiyaye na'am
نعم الغسل na'am الغسل مشروع كتابا وسنة وإجماعا na'am قال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سك- سكارى حتى تعلموا ما تقولون Mm.
ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا Mm.
قال صلى الله عليه وسلم إنما الماء بال- بالماء Ma- zai kenan.
الماء الأول ماء ماء الاغتسال والثاني المني ال- أي الغسل بخروج المني Mm. al-ghusl an shiga kuma babin wanka mun fita daga babin masul qur'an biduni wudu'in an shiga wanka shi wannan wanka al-ghusl mashru'un shi wanka sh- shari'a ce ta kawo kitaban wa sunnatan wa ijma'an Allah ya faɗa manzo Allah ya faɗa malamai ma sun fa- sun faɗa Allah ta'ala ubangiji ya ce in kuntum junuban idan kuna da janaba faɗa haru ku yi tsarki Eh, sannan Allah ya sake cewa ya yi wallazi na amanu ya kwanda kwan imani la ta karabu salata wancan su kara kar ku kusanci yin sallah kuna maye hatta ta halabu ma ta kulun sai kun san abin da kuke faɗa wala junuban ko mutum yana da janaba illa abiri sabili illa abiri sabili sai dan tafarki matafiya akan hanya hatta taktasiru ku yi sai mutum ya yi wanka kaga adiri sarari ba a yarda mutum duk duniya wanda aka yarda da janaba ya zauna a masallaci ba sai ya yi kai mama ba daga manzala sai sai na ali eh daga manzala sai sai na ali su ne ko da da janaba za su iya zama a masallaci amma kowa sai dai in ka yi taimama taimama tana ɗauke maka kari ka shiga cikin masallaci ka yi ka yi sallah amma adiris sabili shi mai tafiya shi an yarda ya wuce saboda haka ashe kenan za a iya wuce masallaci da janaba ba tare da an yi taimama ba musamman adirin sabili mai keta hanya to adirin sabili da ya to shin wanda matafiyi ne wanda zai bar garin koda daga garin ne hanya ta zo ta kama ka zaka yi shigewa ta masallaci aka ce zaka yi shigewa ta masallaci ka wuce amma ba za ka zauna ciki yawa wallahu alam akwai abin da zai kawo ya zama hanya ne kuma nan masallaci misali an tsare nan ko an wani abu dai haka asbab da ya babu ai tsari tarihi ne wani abin yake zuwa ka bukaci abin da ba ka bukatan sa to in ya kasance in kana da janaba tafiya ce za ka iya wucewa cikin masallaci ka tattarta ka ninka ka wuce ka shiga ka wuce eh amma ba zama ba to wannan an maka rukusa na wa qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce fa innamal ma'u bil ma'i wannan wannan farko ne kenan al-ma'u min al-ma'i farkon musulunci man jahada imra'atahu bila ma'in fala yaktasil idan mutum ya kwanta da mace matukan bai mani ba ya wanka farkon musulunci haka ne daga baya ne tukunna man jahada imra'atahu walau lam walau lam yamna in dai kan al'auransa ya shiga cikin farji ya yi mani bai yi mani ba ko me to walƙasa kusan hukunci ya kai hukunci yana da hukunci masu yawa idan kan al'auran mutum ya shiga cikin farjin mace ta ci sadakinsa daya ya warware hana rantsuwa biyu hukuncin hukuncin hukunci ya kama shi in zina ne hukunci ya kama shi in kisa ne in rantsuwa ya yi rantsuwan ya ware in yana duk wani abu da yana da irin wannan hukunci ya kai kusan yana da yawa dai daga yin haka wanka ya kama shi ta mata ta sadakinsa ya warware rantsuwarsa ta tabbata gashi nan da irin wannan kawai kan al'aura ta da farkon musulunci wajen wanka innamal ma'u min al-ma'i ba a yin wanka da ruwa sai ruwan mani ya fito wannan shine farko yawa amma daga baya sai zama wannan hadisin mansukhi ne an an kore shi da wancan in ya zo dole sai yi wanka yawa al-ma'u al-awwali ma'ul inkisari ka gani innamal ma'u bil ma'i eh abinda ya sa kai wanka da ruwa sai mutum yayi mani ma'anansa kenan wasani almani al'ai al-gusulu bi khuruj al-mani qala shaykh rahimahullah okay qala shaykh rahimahullah faslun yajibu yajibu al-ghusl na'am
na'am
na'am aitin aitin ba eh a fi to bismillah kamar tambayar da na yi ɗazu a kan Na'am.
makala ce masu ba da ƙur'ani wa mutane kamar irin masu comparatives wanda suke so su shigo da wasu mutane wanda ba musulmi ba cikin gidan musulunci na'am to sukan ba su wasu littattafai don su yi karatun musulunci to wasu sukan yin ƙur'ani da turanci su raba musu yaya wannan yake mutum ba tare da ya shiga musulunci ba an ba shi ƙur'ani saboda ya duba to inna mal amalu bin niyyat wa inna ma likulli mar'in ma nawa eh inna mal amalu bin niyyat wa inna ma likulli mar'in ma nawa idan manufan saboda rashin karanta alqur'ani ne yasa ba san alqur'ani ba su yi akan alqur'ani sai zama akwai ga lahajar da za su iya gane alkur'ani in an ba su ba zai zama da laifi ba saboda manufa saboda wannan manufa wallahu alam na sai kuma maganar mutawatir hadisi kamar sabbai nawa ne suke kaiwa hadisi ya zama to Mutawatir?
eh suna ba shi nawa ne daga nawa ne daga goma ne zuwa
ترى الجوع سواء بس يعني الأكثر شيء آه، يعني شيء حد الجواز الباقي لحد la hadda lahu amma yana da yana da mu ليس كشيء كلام
yawa daga hudu ina ce mai hadisi mustafi
in ya kai tara da kan goma ana cewa haddin tawassul wannan sahibi ya rawaito wannan ya rawaito wannan ya rawaito wannan ya rawaito wannan ya rawaito wannan ya rawaito wannan ya rawaito wannan ya rawaito wannan ya rawaito duk a wajen manzo Allah magana daya in ka zo ka taka to komai zai faru da mutum zai iya fita daga musulunci Hmm. na'am nan baya a karatun yake cewa ta'ala rajulun min min hadaril maut من حضر الموت hadaril maut gari ne gari ne eh gari ne a hanyar yaman ne wajen yaman ne magana ya yi hadisi a kan garin ai ai akwai lokacin da mutane za su tashi daga nan har zuwa hadarin maut ba abin da ya faru Eh, saboda an gyara hanya eh mazalla ya magana a kan haka ya abin da sa su ce wannan kenan ko a faɗa ba to me ta bayan ka Aha.
maganar da kake yankewa ya kusa da kwanciya ne Mm.
zanin ya kusa da gaggawa irin da kan magana kamar ya ce akwai abin da ake kira wannan bangaren eh, mutum ya yi rantsuwa ba zai kwanta da iyalinsa ba ana kiransa muli Eh, sai ya yi wata hudu to ko iya haka yi wannan rantsuwan ya wargaje Eh, na'am kamar da janaba ta janaba take dauke janaba na'am ga wanda ya farki na'am wanda ya ji al'ada na'am kamar ina makaranta ina idan makaranta mutum ya ce mawa ɗin Hmm.
to tufafin da yake jikin sa ɗin su ma Ina ya ce makaranta.
ko sai mutum ya san Mm, dole ai da shi yayi wa- da shi yayi eh dole sai ya canza a ban ji ba kace sai mama ga wanda ya yi farki eh eh ko kuma irin zaji da al'ada abin da zai da kama eh to sai tufafin da yake jikin sa wanda ya farkin da su idan zai sallah ɗin tunda ya ce mama ta dauke masa janaba ɗin da da tufan da babu wani tufan ne sai wannan Na. wannan ai ba yanda zai yi ne wannan kuma akwai yanda zai yi
hukun lafi bayani biyu na Wani bayani kan Allah zai saka wani shakku fi salati na wanda ka kwanci ka aure shi kowane lokaci a cikin sallah na to zai kasance kowane lokaci zai rinka ba a gini din kuku eh idan duk sallanka idan dai shakka ta muka yi wato ba a gida ka ne duk sallanka in komi naka ka san akwai wannan kuma akwai addu'an da ake yi. Allahumma ya qahharu taqahharta bil qahari wal qaharu fi qahari qaharika ya qahharu ne zaka dinga yin bayan goma sha sha ɗaya sha ɗaya bayan kowace sallar farilla to dukkan wasu wasan ka zaka daina zaka dawo daidai Allahumma ya qahharu taqahharta bil qahari wal qaharu fi qahari qaharika ya qahharu wannan ya ziyar waswas irin wannan na abin nan